بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na juma'a da 29 ga watan jima'a da al'ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2020 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka mai suna kitabun zuhuri wallafar aliyu bin ibn al-husayn rahimahullahu ta'ala wanda satin da ya gabata mun tsaya harfin zai shafi na goma sha uku ya za mu tashi farkon shafi na goma sha hudu harfin ta'i wato harafi wanda baitocinsu suke karewa da الطول
كفى بالمرء عارا أن تراه جهولا سائم الرعي النباط كفى عيبا بأن يلوي سريعا من الشأن الرفيع إلى انحطاط على المذموم من فعل حريص على إعداد معدوبة السماط ضعيفا واهنا في أمر دين من الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا وينسى يوم يلحق بالفراط يشير بما يشاء بلا نزاع إلى الخدام من صدر البساط يرى أن المعازف والملاهي مسببة الفلاح عن المياط يخال خدعه بالدين يوما مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياط لقد ضل الجبي وأعضى كلبا وزال القلب منه عن النياط
كفى بالمرء عانا يا إسي زمو أيبي بالمرء غمتن كلمة عار يعني فين أيبي هو إلا تو يا إسي زمو أيبي ببا بالمرء mutum an tarahu ka gansa jahulan yana mai yawan jahilci bai da karatu bai san shari'a ba bai san addini ba to wannan kaɗai ya isa a ce mutum yana tare da wata illa ko wani aibi babba shi kaga jahilci aibi ne illa ce karka kuskura a siffanta ka da cewa kai jahili ne ballanta na jahul alawazni fa'ul siga ce ta mubalaga mai yawan jahilci wato jahilci wanda ya kai matuka ba ma jahilan ba sa'iman kuma yana mai kiyo a cikin duniya wato koyaushe in safiya ta waye bai da aiki sai farauta abin duniya shi duniya ɗaya yake wa kiyo ba ruwa ne da lahira ra'ayin ne ya zamo kamar mai kiyo irin kiyon manoman mutane iraki an ce su mutane iraki a wancan lokaci wasu mutane ne da suka shahara da noma wannan noman kuma sai ya shagaltar da su akan komai an gane ko sannan suna da dabbobi da suke ainihin kula da su ta hanyar ba su abinci da ciyawa da ruwa da sauransu to wayannan abubuwa sai suka shagaltar da su akan komai a duniya ba addini ba komai shi yasa duk wanda ya shagalta da duniya sai abu ga misali da shi a kansu don mutumin da ya durmaya a cikin farautar neman duniya to ana buga misali da shi anniyab jam'i ne na nibtu annibtu shine manomi wanda ya shagala da harkar noma ko kiyo duka ana kiransa annibtu ba'ude ana kiransa annibtu makiyayi haka manomi ma mai kula da shuka da sauransu shi ana kiransa annibtu to shi yasa ya isa ya zamo aibi abu na biyu gare shi ya kasance mai kiyo ga daudar duniya ma'ana mai farautar daudar duniya kiyo irin na manoma ko makiyayan wasu mutane da suka zauna a iraki hakanan kafa aiban ya isa ya zamo aibi bai an yalluya ka gansa ya juya shine ka'ida amma in za ka rera bi an yalwi sari'an saboda wazani to shine ya isa ya zama aibi ga mutum bi an yalwi ta yadda zai koma daga barin duniya zuwa lahira sari'an da gaggawa ko kuma kafa aiban ya isa ya zama aibi ga mutum bi an yalwi kaga ya karkace daga hanyar shari'a zuwa bata sari'an da gaggawa mini sha'anin rafi sai ka gada yana bisa ga sha'ani maɗaukaki yana bisa ga ɗabi'a mai kyau yana ga sha'ani yana kan bisa sha'ani maɗaukaki ilan haifoti alal mazmumi sai ka ga ya karkata zuwa ga aiki abin zargi to shi ma wannan ya isa ya zamo abin aiki da an san shi mutum ne mai ƙoƙarin neman ilimi mai kusantar malamai mai kokari wajen bautar Allah amma kwatsam rana ta kaɗe sai aka ga gaba ɗaya ya yi watsi da malamai ya yi watsi da karatu da makaranta ya koma kila harkar shaye-shaye ko sace-sace ko neman mata da makamantan wannan to shi ma wannan ya isa ya zama aibi ga ga ainihin ɗan adam ya karkata da gaggawa daga sha'ani maɗaukaki ilin hitati alal mazmum zuwa ga karkata ga abin zargi min fi'ilin na wani aiki harisin kuma za ka gan shi mai tsananin kwaɗayi ala akan i'idadi ma'adubatil simafi akan tanadin ma'aduba wato liyafa ta asibafi ta gurayen nama wato in an dawo ga harkar jin daɗi ko cin abinci mai kyau za ka ga mai tsananin kwaɗayi ne akan tanadin liyafa wadda cikin liyafan kuma tana tare da guraye ana kiransu kusan kusamai wato guraye ko na kaji ko na tsuntsaye da sauransu to wannan shi shi a gabansa in zai ci abinci kam sai ya baka mamaki sai an je kasuwa an so kaji an yanke an tara guraye an yi abinci mai kyau to mai tsananin kwaɗayi ne akan wannan dama kalmar ba'ado ba shi ne abincin da za a shirya sai a kira mutane a zuwa ci ana kiransa ma'ado ba da larabci asimat shi kuma guraye ko nama wanda yake mai mai mai tsoka sosai da'ifan kuma gashi mai rauni ga addini wahinan mai tsananin rauni fi amri dinin ga al'amarin addininsa munqati an nashadi kuma mai yankakken nishadi ne min alkhairati daga ayyukan alkhairi duk wani aiki alheri bai da nishadi a kansa da an zo an ce aiki alkhairi sai ka ga kasala ta same shi yushiru tun an yi sa'a yana da shugabanci sai girman ka ya ƙaru sai kaga yana nuni bi kafihi da hannunsa amran yana ba da umarni ku yi kaza auna hayan ko kar ku yi kaza wayansa yana mantawa da yauma ranar da yulhaku za a riskar da shi bil firati da wayanda suka riga mu wajen mutuwa wato zuwa ga marigaya da mutumin da ya mutu shekara dari da wanda ya mutu yau duka matsayinsu da duk sunansu dai matattu duk da wancan kaga marigayi ne akan wa akan wanda ya mutu yau da wanda ya mutu shekara ɗari da suka gabata kamar shehu da kodiyo misali to da kai da za ka mutu yau duka dai sunan kuma rigaya sau da haka yanzu za a lissafa ka cikin matattu waɗanda suka mutu shekaru ɗaruruwa da suka wuce alfirat shine kullum man taqaddama alayka bi shay ko ala shay duk wanda ya gabace ka akan wani abu ko mutuwa ko tafiya an gani ko ma menene ko aiki ko menene to ana kiransa farat alfarat da larabci alfarat sai ya zamo jami'i to ranar da za a riskar da shi dawa da marigaya shine ranar da zai mutu ya manta da wannan iyaka ce in ya hau saman kujera sai ya dinga ce mai yaransa ku yi kaza ko kar ku yi kaza shine yushiru bima yasha abin nan bi kafihi amran wa nahya yushiru yana nuni bima yasha'u da cewa ayi abin da yake so bila niza'in kuma babu jayayya saboda shugaba ne na da zaran gwamna ko shugaban kasa ce ayi kaza ke. sai ka ga mutane na cincirin do da gaggawa wajen cewa sun aikata wannan abin an gane ko ilal khuddami yana nuni zuwa ga yaransa masu yi mai hidima min saduril bisadi yana can zaune tsakiyar tabarma ba ma sai ya taso ba da can zaune tsakiyar tabarma zai ce kai wane da wane ku je ku yi kaza ko wane da wane kar ku yi kaza saboda girma da ɗaukaka da Allah ya ba shi a nan duniya yara yana ganin annal ma'azifa kayan kayan kaɗe-kaɗe ana kiransu garaya da hausa to yana ganin garaya kayan kaɗe-kaɗe da sauti irin su jita da kalangu da sauransu da gumbe wal malahi da kayan wasanni shi wai yana gani musabbibatul falahi su ne za su sabbaba masa samun babban rabo anil miyati daga tunkuɗe shi daga mulkin da yake a kai zuwa kaskanci ko daga tunkuɗe shi daga halin da yake ciki na rayuwa zuwa mutuwa wanda kaga wannan ba za su sababa masa haka ba ya khalu yana zaton khida'ahu ba khida'ahu ba khi kha'un ne yana zaton khida'ahu yaudararsa biddini da yake yi ga addini to yana zaton yawan wata rana akwai yinin da zai zo musabbibatul jawazi za su sabbaba mai ketarewa ala sirati akan sirati saboda hauka irin tashi kai laqad khaba shaqi haqiqa tabbas mar arziki ya tabe me yasa ya tabe wa zanna ajazan don ya zaton wai ubangijin shi ba zai samu iko akan sa ba ya yi zaton gajiyawa daga ubangijinsa don in ba mutumin da ke zaton ubangijinsa gajiyayye ba ne ta yaya za a yi manta da mutuwa ya manta da lahira ya manta da azamar Allah to kaga sai shaki saboda idan idan ka dinga sabon Allah to aikin ka kamar yana fassara kai kana ganin ubangiji ba zai iya komai a kanka ba don in kana zaton ubangiji na da iko a kanka ba za ka iya saba masa tun da ya ce karkai kamar yadda wanda yake sama da kai cikin mutane in ya ce ma karkai kaza in kai kaza ga abin da zan maka kaga in kana da hankali ba za ka yi ba to balle ubangiji in kuma ka aikata to yana nuna kenan ba zai iya komai da kai ba sayalamu da sannu zai sani yau ranar da yudrabu za a dinga bugun sabis siyati da buloli na wuta laqad dalla al-gabiyu haqiqa wawa ya bace shine al-gabiyu wa aba ya koma kalban kamakari
wa zalal kalbu zuciyarsa ta karkata minhu daga gare shi anin niyati daga barin ratayuwa daga ayyukan da'a duk wani aiki na da'a ga Allah zuciya ce ba ta rataye gare shi shi yasa ba Allah ya sa ba gaba harfin za izal insanu
إذا الإنسان خان النفس منه سيبكي يوم يتعب كالشظاظ ومن يك داعيا بالدين جهلا فما يرجوه راج للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا يغنيه أقوال الوعاظ ولا عقل لديه ولا شفاء ولا إصغاء نحو الاتعاظ وما زهد التقي بحلق رأسي ولا بتعذب أو بالدعاظ ولا بتشعث الأبدان جهرا وليس بلبس أثواب جلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا وترك السهوت في كل الماضي وإمساك بسنة خير خلق وإدمان التخشع في اللحاظ وإعمال الذي ينجي وينمي ويورث راحة يوم الجحاظ ولا بتبيض الأثواب لكن بوسع والفرار من الشواظ ya ce izal insanu a lokacin da mutum khana annabsa ya rabu da ya rayuwarsa minhu daga gare shi to sai ya buki ba zai yi kuka mana idan har mutum ya kuskure ya yaudara rayuwarsa ta hanyar sabon Allah ya jefa ta cikin abin da Allah bai so ya hana ta ta yi abin da Allah yake so to sayabki da sannu zai yi kuka yau ranar da ya ta'abu zai wahala kashe zai kamar zuga-zugi na kira idan kasa yadda zuga-zugi yake wahala ake wahalar da shi ta hanyar ba shi wuta da zafi to haka shi ma zai wahala wannan rana cikin jihannama kaga zuga-zugi kullum cikin me yake kullum cikin zafi yake bai da hutu don da ya huta to ba za a samu karfe ba zai je ba zai je zafi ba wuta ba za ta kama ba ma'ana dare da rana za a ga mai zuga zugi a makera yana ta abin nan eh to haka shi ma wanda ya yaudar rayuwarsa ranar alkiyama haka za a dinga wahalar da shi a cikin wuta shi ne a shi zuga zugi wasu kuma sun ce a karfin da za a sa cikin wuta sai a dinga sa zuga-zugi ana hura wuta sai ya yi ja ya yi ja ya yi jawar kuma bayan ya yi ja ba kyale ya za a yi ba kuma a ɗauko a yi ta kwalasa ga zahi kuma ga duka eh kawai misali mutumin da yake son makirin da yake son ya kera kwasa ko kuma kwasar ta dallashe ta yi tsatsa wana su a ƙara mata girma ko a mayar da ita sabuwa sai kaga an sa ta cikin wuta sai ta yi ja ta yi jawur sannan ya hishe ta kuma ya ta bugu ya ta bugu ga zafin da karfin yake ciki sannan ga kashi to haka shi ma za a ɗauke shi a jefa ya cikin wuta sai ya yi jawur mala'iku su ɗauko shi su dinga sa buloli na wuta suna ta dukansa kaga akwai matsala to shine ashewa ko dai zuga zugin kansa ko kuma karfin da aka sa a wuta ana kunarsa sai ya yi ja wanda ka fassara ya yi wa man yaku duk wanda ya kasance da'iyan mai kira biddini da addini jahalan bisa jahilci shi bai karatu ba amma ya ɗauko malanta ya ɗora wa kansa yau shi wa'azi gobe shi wa'azi jibi ma shi wa'azi shi yana ganin da'a yake yi ko a aikin kwari yake yi kama tun da jahili ne barna yake yi saboda ka ba a wa'azi da jahilci Allah cewa ya kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ga ala basira kuma ba ni kaɗai ba ana wa mani taba'ani duk wani mabiyin manzon Allah to ba zai dawa ba basira ba albasira nan shi da suka ce al'ilmu wal fiqh shine ilimi da kuma fahimta to wanda ya kasance haka rajin duk mutumin da yake kaunar lil hifazi ga kiyaye dokan Allah fa mai juhu ba zai kaunaci wancan mai da'awa akan jahilci ba za ga ba sa zama tare shi wannan koyo shi fatan shi ya tsare dokan Allah shi kuma wannan koyo shi bautan Allah bisa jahilci to mai son kiyaye dokar Allah ba zai so wannan jahilin ba domin wala wara'ul ladai bai da tsantseni tare da shi don in yana da tsantseni ba yadda za a yi ka zo ka hau ayoyin ƙur'ani baka san su ba kuma ka ce za ka yi da'awa babu wara'u duk mai wara'u ba zai yi wannan gangancin ba don duk abin da ka faɗa ranar tashin kiyama sai Allah ya tashe ka an sake maimaita maka abin nan kuma ka kare kanka a gaban Allah da inda ka ce abu kaza halatta ne abu kaza haram ne abu kaza musu haɓi ne abu kaza sunna ne duk sai ka kare kanka to kaga mai tsantseni na da'awa ko karantarwa babu ilimi wala wafa'un kuma babu cika alƙawali tare da shi to ya za a yi wanga a so shi a ƙawalul wa'azi kuma maganganun masu wa'azi malamai sun yi taimai wa'azi wani ba kai karatu ba ka bar wa'azi ka je makaranta ka yi karatu ka tsaya ka gina kanka tukuna amma wala yi guni wannan duk bai wadatar da shi ba saboda ya riga shi in kace ba malami na ba sai ya gaba da kai wani kuskure ma zai yi a ilimi sai ka kira shi gehe daga kai sai shi sai ka yi mai yara amma wani sai ya wata guda bai ma sallama to kaga ba don Allah ake yi ba fa cikin jama'a ka yi gyara ba gehe ka ja shi ba wanda ya sani sai Allah sai ce tuwa ne kaza aya kaza ba haka take ba ko hadisi da kan ja bai fa inganta ba amma shi kenan sai ya rufe da to wasu da yawa su ne mana haka da yawa ni na shawa mutane gyara amma wani ko ya haɗu da ni ko na mai sallama bai ansa kuma shi bai min sallama kuma lokacin da aka yi mai gyaran ya yadda da ya yi kuskure kuma ya nuna ya karba amma kana rabuwa da shi shi ke to to kaga inda cikin to inda cikin mutane na kai gyaran ba to akwai wanda ma za in muka zauna da shi to kaza da kake faɗa a wa'azi ba daidai bane kuskure ga dalili ga dalili ka je ka gyara ya ce zai gyara kuma ya ki gyarawa kuma ya rufe da mu ya kama gaba da mu to kaga ba don Allah ake da awa ba wasu manufofi ne dai kawai ake son yawwa to wannan shi ne ai duk sanda ka samu wanda zai ce ma ga yara taimaka maka yi ko ba gaba ne to yahi yahi a barka kai ta yaɗa barna mutane na dariyarka wala akalin kuma babu hankali tare da shi ladaihi a gunsa wala shifa'u kuma bai da maganin waraka bai daga wannan rashin hankali wala isra'u nahwi liti'azi sannan baya saurare ta bangaren masu wa'azi iya san ma za ka yi mai wa'azi ko kusa gare ka bai cewa ya kai za ka tona mai asiri to in ka karatuwa zai tona ma asiri shi karatu hakika ne in ka yi shi ka faɗe shi ba wanda zai zo ya ce ba haka ba ne babu duk duniya ku kowa saurare shi ya san ilimi ka faɗa to ka gani wala to sai ce wa ma zuhudu taqi zuhudu taqi gudun duniyar mai tsoron Allah wa ma bai zamo ba bai halki ra'asin da aske gashin kai da an samu su jahilai su kuma suna talkwabo wai da sunan da'a ga Allah sai mutum ya je ya samu aska ya karkare kai ne ya shahama kai ne kai ne na walƙiya bai sa hula bai sa rawani wai da'a yake yi ga Allah sai ma ya ce a wannan ba zuhudu na ba wai an gamsa an gana Allah yawwa talkwabo ko salsali to ba zuhuri ne mai tsoron Allah ba wala bi ta'azubin wani kuma shi zaka ga ce shi bai aure gaba dai saboda haka ya doki rayuwa irin tabasso ya samu kai shi me kai da bata me kai da mace mace za ta hana shi karatu za ta hana shi kaza za ta jefa shi wuta to shi ma wannan ba tsoron Allah bane ba a ce mai zuhudu aubid da azi to wani kuma zai ce ya ta tara mata yau shi yi mata guda gobe ya kara wata gobe ya kara ta uku ita tara mata ayan ce ka tara mata in ka tara mata za su zo ma da arziki ko to shi ma nan ba tsoron Allah ba ne yawan saduwa da mata shine addiyazu yawan jima'i da mata wannan ba takawa ba ne haka cewa kuma ba a son mata a yi ta zama da gwabrantaka shine a ta'azu shi ma wannan ba ni ba gudun duniya ba ne an fahimta zai waɗa mana abin da a gudun duniya wala bi tashaqqusil abidani jaharan haka ba gudun duniya ba ne na mai takawa barin jiki da dauɗa mutum ya zauna bai wanka bai wanki ya yi tawari wai shi wai zuhudu gani eh ya bar baki da goro ko mina shi ya lalace to wannan ba zuhudu ba ne ba tsoron Allah ba ne walaisa bai lufsi a suwabin wani kuma bai sa sutura sai mai kauri sai ya samu riga mai kauri mai nauyi wai saboda tsoron Allah to shi ma wannan bai zama ba bai lufsi da sa asuwa da sutura gilazi mai mai kauri walakin sai dai abinda azuhudu na mai tsoron Allah bilhu da rikon shiriyar manzon Allah ƙaulan wa fi'ila magana da aiki magana ka ta zama ta shari'a aikin ka ya zama na shari'a wannan shi da zuhudu wa tarki suhuti da kuma ƙauracewa haram fi kullum limazi ga duk wani abu da za ka ci a cikin bakinka duk abin da za ka ɗiba ka sa a cikin bakinka to in haramun ne barin wannan haram ɗin ka haƙura da yunwaka to wannan shi ake kira zuhudu wa imsakin bi sunnati khairi khalqi da kuma riko da sunnar mafi alherin halitta shine manzon Allah ashe in baka riko da sunna to baka da zuhudu ƙarya kake mai zuhudu dole ya zama yana da riko da sunnar manzon Allah duk abin da ya tabbata zai kokari ya kwaikwayi annabi wa yadda ma ne ta da dawwamar da kaskantar da kai fil lihazi a cikin dukkanin kiftawa gira ta ido wa imalin lazi da aikatar da abin nan da yunji yake tseratar da kai daga azaba wayin mi kuma ya ƙara maka lada wa yuri surahatan kuma yana gadar da hutu yawmal jihari ranar da idanu za su bude su yi kuru-kuru can yake cewa kashi atan abisaruhu ta haƙuhun zilla to wannan ranar aljihar shine idanu su bude saboda tsoro su yi to kuru-kuru kamar kololon zai faɗo ƙasa saboda tashin hankali wala bi tabayyudil aswabi haka tsoron Allah gudun duniya bai zamo da sa fararen kaya ba ka san shi wani duk kaya ne farare ne ai za ku ba zuwa da fahimta ko yawa komi na shi fari gaba balbela to wannan ba zuhulu bane ba zuru ba ne kai illa sa wararen kaya dai ya halatta amma kai ka ce komai naka fari to wannan bai da wani asali kai za ka yi anko takalmi farare riga fara hula fara anko komai fari kullum kuma kai haka kake to da sunna kata ba ta annabi ba lakin sai dai abinda azhudu da tsoron Allah bai wuce ko shine ka gudanar da rayuwarka gwargwaron halin da kake ciki wal firari da gudu min shuwazi daga bela bela wuta ta jahannam duk abin da ka san zai jayo ma bela shine ashwaz to ka kaurace masa ajibtu na ayi mamaki lizitta jaribi ga ma'abuci wato jarraba rayuwar duniya mutum ne ya yi gwagwarmaya ya jarrabta rayuwar duniya to kaifa ya su waya za a yi kuma daga baya rafkana kai da ka riga ka jarrabta duniya nan ka gane da take ka sake jarrabta ta nan ka gane da take ka sata jarabta ta nan ka gane yadda take kuma da haka ka zo ka karabkana wa ya annahu sai ka ga ya dima wuce fil ma'asi cikin sabon Allah kashi ya ki kamar raƙumin daji raƙumin daji za ka ga ko ina fadawa shi wayansa yana mantawa da naskha ayatin zamani rubutun ko yawa rubutun ayatin zamani musibin zamani duk ya manta da shi wa ya wa yana bibiyar wasa ba'da lihtiraki bayan ya kware wajen jarraba rayuwar duniya shine al-ihtirak gogewa da kwarewa akan abu to shi gashi ya goge ya zama special akan rayuwar duniya amma duk da haka wa ya yana bibiyar wasa haka wa murtahinil fada'ihi ina mamakin mai lizimtar ayyukan da ke jayo kunya duniya da lahira yanzu wanda ka sabon Allah to kamar yana lizimtar kunya nan duniya masu ya kunyata lahira masu ya kunyata wal balaya da kuma ayyukan da za su jayo bala'o'i walaisa bai zamo bai masu ya atihi walaisa bai zamo bai bakin mai kuka ba bai ma sai a tihi da abin da zai zo mishi na azaba wa'atin ina mamaki ga mai ƙetare iyaka ko wa'atin ina mamaki ga mai girman kai an sabilin rushiri daga barin shari'a ko hanyar shari'a lahin kuma mai shagalta da rayuwar duniya ina wasa ina mamaki akan wannan mutum yuqassiru yana mai takaitawa fistihadin wajen ƙoƙarin lilfakaki game da fansar rayuwar shi daga azaba wa mu buƙi nafsihi ina mamakin mai jefa rayuwar shi cikin halaka kasalan saboda kasala wa jihalin da jahilci wa hirsan da kuma kwaɗayinsa ga duniya wani makan da durmuyarsa a cikin sabon Allah fishti baki wajen haram wato da gurmuyarsa cikin haram za a gai in ya ga haram gaba ɗaya tsumbulawa yake ya faɗa ciki wannan ina mamakinsa wa tabi'i nafsihi ina mamakin mai bin rayuwarsa fi ma a sharar ga duk abin da ta yi mai nuni shi ɗaya ke da rayuwa ce ta yi mai nuni binan shi kenan sai shi mata da'a wa muridiha haka ina mamakin mai gangarar da rayuwarsa ba wa muri da ha ba ne wa muri da ha ina mamaki ga mai gangarar da rayuwarsa mahu fatil halaki mahu bilha ba ha ba ne kuskure ne shi ma a yara mai gangarar da rayuwarsa mahu fatil halaki ga ababen tsoro na halaka jam'u makhwaf makhwaf abin tsoro to shine makhufatil halaki ababen tsoron halaka ta wace hanya bi tajdidil ma'asi kulla yaumin kullun yakan zo da sabon zunubi kowane yini wani siyani kuma da mantawar mu'atatis sikaki bayar da takardun sakamako ranar tashin kiyama shine as-sikak takardu na sakamako wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban to wannan kitaban din wa amma man utiya kitaba wayannan takardun da wayannan littattafai sune as-sikaku to ya manta da bayar da shi ne mu'aqat bayar da wayannan takardun sakamako wa tahrifil awamiri da kuma caccanza umurni umurni da ake masa na addini wannan wahi da ababen da ake hana shi inda an ka ce shi ya ƙi inda an ka hana shi sai ya aikata kaga ya canza wa qasdin da kuma nufi lil maharimi ga ke ga abin da an ka haramta binti haiki ta hanyar keta haramun din kai saya alamu wannan mutum da sannu zai san haina lokacin da tafja'u hulmana ya mutuwa za ta yi mai girshi za ta zo mai bagatatan kwada to wannan lokaci zai sani kalla saufa ta'alamu na kenan wa ya'juzu a wannan lokaci zai gajiya an jawabin da gaba da ansar da duk abin da za a tambaye shi ko ka zo ka tambaye shi saboda ya raga ya ga mutuwa bai iya baka amsa ko cewa kai mai sunanka bai iya baka amsa ausewa ki kai har da asawaki bai iya yi a sai na cikin alamun cikawa da imani mutum ya mutu yana asawaki kamar yadda ya zo a hadisi haka manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah yana asawaki mala'ika ya karbi rayuwarsa to wannan alama ce ta husnul khatima wa farqa jismuhu gangar jikinsa ta rabu da ruhu da rai da jikinsa da rayuwarsa sun rabu kasran a matsayin tilas ba dan yana so ba jam'ul bawaki taron masu yi mai kukan mutuwa wa ya kasu fa haulahu yasu sun yi cincirindo a gefensa sai gagayin da cijo yana ɗaukar rai ko ga ‘ya'ya ga mata ga jikoki ga ‘yan uwa an zagaye shi ana ta kuka amma ba su isa su hana shi ta ba wallahi da sakan ɗin nan ya zo na mutuwa shi kenan suna gani rayuwar shi za ta tafi ba za su iya mai da ita ba shi yasa ya kira wannan littafi kitabu zuhudi littafi ne wanda zai karantar da kai nisanta daga duniya taka tsantsan daga duniya duniya ba komai ba ce Allah ya taimaka sai mu tsaya a wannan harafi sati na gaba sai mu tashi harfin lami fa inna sururaha amsa gururan idza ma gussa an shurbi zulali Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah